أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله تحن القلوب وتهفو النفوس في كل عام في مثل هذه الأوقات إلى حج بيت الله العتيق وتلبية لنداء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأظم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فجاءت وفود الحجيج صوبت البيت العتيق من جميع أسقاء الأرض وهي تردد هتافا واحدا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والحج عباد الله ركن من أعظم أركان الإسلام ومبانيه العظام وقد جاءت الحديث عن الحج في أكثر من موضع من كتاب الله العزيز حيث ورد ذكر الحج في سورة البقرة وآل عمران والمائدة والتوبة والحج وسورة الحج هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام وقد فصل القرآن الحديث عن أعمال الحج ما لم يفصل في غيره من العبادات دل على عناية الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة والمتدبر لحديث القرآن الكريم عن الحج يلمس عددا من المقاصد والأسرار التي ينبغي أن يتوقف معها المسلم ويضعها نصب عينيه لأن فهم مقاصد العبادة وحكمها يورث تعظيمها وحضور القلب عند القيام بها وفي هذه الخطبة المباركة إن شاء الله تعالى نلفت الانتباه إلى بعض مقاصد الحج التي من أجلها وأعظمها تحقيق التوحيد فالبيت بني لأجل, فالبيت بني لأجل تحقيق التوحيد والنهي عن الشرك حيث قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وتحقيق الإخلاص لله تعالى الذي هو أعظم ثمرة التوحيد وأتم الحج والعمرة لله ومن مقاصد الحج عباد الله إقامة ذكر الله فالذكر من أعظم العبادات أجرا وقد ربطت به كثير من العبادات ومنها الحج فربطه القرآن بمناسك الحج حيث قال الله حيث قال الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قض فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات فالذكر هو روح الحج ولبه ومقصوده كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمرة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله الحديث أخرجه أبو داود والترمذي فمن اعتاد على ذكر الله في الطواف وفي السعي وعند رمي الجمار وعند الوقوف بعرفة وعند ذبه الحدي وفي المشاهد جميعا فلم يجف لسانه فلم يجف لسانه عن الذكر بعد الحج لأنه ذاق حلاوة الذكر وتعلق قلبه بالمذكور سبحانه وتعالى ومن مقاصد الحج عباد الله تزكية النفس وتنقيتها من الأخلاق المذمومة فقد نحى الله سبحانه وتعالى الحاج عن الفحش والسباب واللغو والجدال والممارات فقال الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج أو رجع كيوم ولدته أمه الحديث متفق عليه وذلك تعظيما لفريضة الحج وليعتد المسلم على الابتعاد بعد الحج لأنها مضمومة في كل زمان ومكان عباد الله وفي الحج يتعارف المسلمون بعضهم إلى بعض ويتنافسون في التقوى ويتسابقون إلى الخيرات طلبا لمغفرة الله وكسب رضوانه ورغبة في دخول جنانه ومن مقاصد الحج إبراز روح المساواة بين الناس فتذوب الفوارق وتنبض الخلافات وتتساوى الأجناس والأعراق وتزول الفروق بين الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم فالكل على سعيد واحد بلباس واحد وصمت واحد متجهين إلى إله واحد طلبا للرحمة والمغفرة والرضوان بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية ومن مقاصد الحج عباد الله الاستعداد للآخرة بخير الزاد كما قال سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أمر الحاج بأن يتزوجوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى إلى الله والدار الآخرة وهو التقوى فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى فجمع الله سبحانه وتعالى بين الزادين وفي الحج عباد الله تذكير لأولي الألبارة ويوم الحشر, ويوم الحشر وأن الدنيا فانية والعمر قصير مهما طال وعليه يجب أن يزول الغرور ويعرف الإنسان قدره وحدوده ومن مقاصد الحج عباد الله الحفظ على تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى وفي الحديث عن الحج في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فشعائر الله هي أعلام دينه الظاهرة وأوامره ونواهيه التي تعبدنا بها وتعظيم هذه الشعائر علامة على تقوى العبد وورعه وهي مقصد عظيم من مقاصد الحج فالمسلم عندما يعتاد على تعظيم شعائر الله في أعمال الحج فإن ذلك يربي في نفسه تعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى وتقواه في كل وقت بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إغوانا مسؤول البركة إن شاء الله تعالى ذات تتوناني جمدا مقاصد الحج wasu daga cikin manufofin aikin hajji lallai zukata suna cikin shauƙi rayuka suna cikin kwaɗayi ƙwarai da gaske a kowace shekara a irin wannan lokaci idan ya zo domin ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara kowanne ɗaya daga cikinmu ya sami halattar ɗakin Allah mai alfarma domin sauke farillar aikin hajji. Duk wani musulmi irin wannan lokacin idan ya zo, zuciyarsa takan cika da shauƙi da bege, ya ji ko da ba shi da hali, ya ji ina ma shi ne ya tsinci kansa a wancan waje mai albarka. domin ya sami damar amsa kiran babanmu baban annabawa annabi ibrahim salam lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya yi shela ya kira duniya gaba ɗaya bayan ya kammala gina ɗakin ka'aba da shi da ɗansa ismail alaihi salatu wassalam allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa wa'azzin fin nasi bil hajji يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق يا إبراهيم عليه السلام كي شيلا كي يكوا أتكم متاني ستهو أيكن هدي ستهو, ستهو أيكن الله من الفرما domin gabatar da ibadan aikin hajji Allah subhanahu wa ta'ala ce ya atuka rijalan za ka same su suna tahowa wasu a tafe a kan ƙafafuwansu wa ala kulli bomil wasu kuma suna haye a kan ɗamfararrun dawakai ya atina min kulli fajjin amiqin za ka same su suna tawowa daga dukkanin wata hanya manesa gari ko lardi inda yake manesanci daga wajen idan kai kiran za su zo in ji Allah subhanahu wa ta'ala al-imam ibn kafir alaihi rahmatullah ya rawaito daga abdullahi dan abbas da mujahid da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi Ibrahim haka annabi Ibrahim ya ce ya rabb ta ya za a yi maryata ta iya isar da duniya saƙon da ake so na isar musu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nadiya Ibrahim wa alaina albalag kai dai kai kira kawai ya Ibrahim isarwa zuwa namu ne annabi Ibrahim ya hau ɗaya daga cikin duwatsu da suke garin makka yayi shela ya ce ayyuhan nas inna Allah qad ittakhadha baitan fahujju hakika Allah madaukakin sarki ya riki daki ku zo don ku ziyarce shi ku ibada a wajen Malam Abdullahi dan Abbas yake cewa babu wani dutse ko wata bishiya face sai da saka rissuna saka rankwafa domin maryar ta isa ga kunnen kowa da ke rayuwa a lokacin a duniya saboda haka mutane suka yi ta zuwa da kowanne sako da kowanne lungu daga cikin saƙonan duniya gaba ɗaya domin gabatar da wannan ibada mai matuƙar tsada wannan ibada mai matuƙar albarka zuwa wannan gari mai matuƙar albarka suka taho suna maimaita dukkaninsu kalma ɗaya ce kake ji suna ta tana tashi daga bakunansu tana fitowa daga bakunansu ita ce labbaik Allahumma labbaik mun amsa maka ya Ubangiji mun amsa ga manin mun taho labbaika la sharika laka labbaik mun amsa maka ya Ubangiji baka da abokin tarayya ya Ubangiji lalle mun amsa maka innal hamda lalle godiya wan ni'mata da dukkanin ni'ima laka naka ne ya Ubangiji wal mulk mulki ma dukkanin sa naka ne la sharika laka baka da abokin tarayya dukkanin mutane wannan shine lafazi shine amo da ke fita daga bakinsu lokacin da suka tunkar ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala. Usani cewa aikin hajji rukuni ne daga cikin mafiya girma daga cikin rukunan addinin musulunci, wanda addinin musulunci baya tsayawa sai da su shika-shikai rukunan musuluncin nan guda biyar wanda kowanne ɗaya idan ya goce addinin musulunci ya samu tasgaro ya samu matsala. Aikin hajji ɗaya ne daga cikinsu balma yana ɗaya daga cikin mafi girma daga cikinsu sannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da aka gina addinin musuluncin da shi shi sa a cikin alƙur'ani allah subhanahu wa ta'ala ya tattauna game da aikin hajji a gurare masu yawa a cikin littafinsa mai tsarki za ka samu allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wani abu daga cikin ayyukan aikin hajji a cikin suratul baqara ya ambata a cikin Ali Imrana ya ambata a cikin Ma'ida ya ambata a cikin Tauba sannan ya ambata a cikin Suratul Hajji kai barma babu wata rukuni ko wani rukuni daga cikin rukunan musuluncin nan guda biyar da wata sura sukutum da guda ta zo da sunansa sai Suratul Hajji idan kuma akwai ina alaramomi a gaya mu shi kadai ne Suratul Hajji babu Suratul Siyam babu suratul sala babu suratul zaka duk babu amma akwai suratul hajj wannan zai nuna maka irin girma da matsayi da aikin hajji yake da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala aikin hajji na ɗaya daga cikin ayyuka daga cikin rukunan musulunci wanda addinin musulunci ya zo ya yi bayaninsa filla-filla Allah subhanahu wa ta'ala ya tsage mana shi a cikin alƙur'ani mai girma irin tsagewa da bayanin da bai ba akan sauran rukunan musulunci din saboda mahimmancinsa shi yasa girman wannan aiki da darajarsa dukkanin wanda Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi don ya je ya sauke wannan farilla mai albarka ya kamata ya kalla ya ga menene manufofin da ya sa shari'a domin sanin manufar yin aiki yakan ƙara kwaɗaitar da mai aikin ya ƙara dagewa akan aikin ya yi shi da gaske don ya san akwai abin da yake fatan samu ƙarshen aikin ko kuma a cikinsa shi sa a cikin wani hutuba ta mu insha Allah ta'ala ƴan uwana masu albarka za mu ɗan waiwaya ne mu kalli wasu daga cikin manufofin aikin hajji ba masu yawa ba duk da manufofin aikin hajji suna nan tili guda masu tarin yawa baki ba zai iya ƙididdige su ba kowa sai dai tsinkayi wanda zai tsinkaya ya ambaci wanda zai ambata amma dai ga wasu guda shida insha Allah ta'ala wanda za mu tattauna tare da ku insha Allah ta'ala a cikin wannan hudu ta mai albarka yan uwana mu sani cewa daga cikin mafi girman manufofin aikin hajji shine tabbatar da kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kore masa ababen tarayya wannan na ɗaya daga cikin mafi girman abin da ya sa shari'a ta farlanta aikin haji wa mutane shi sa an ka kalla shi kansa ɗakin ka'aba wanda ake tafiya can don gabatar da wancan ibada za ka ga an gina shi ne min ajili tauhid don tabbatar da tauhidi domin tabbatar da tauhidi a zukatan ma'abotansa shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa wa idh bawwa'ana li ibrahim li ibrahim makan al bait sai ce me Allah tushrik bi shay'a wa tahhir baiti lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a cikin littafin sa mai tsarki yace wa idh ambata musu tina ya rasulullah bawwa'ana li ibrahim makan al bait lokacin da muka nuna wa annabi ibrahim muka iyakance masa gurbin ɗakin ka'aba da zai gina bayan shafewar wajen allah subhanahu wata'ala ya haska wa annabi ibrahim daidai inda gurbin yake asalinsa da kuma daidai inda yake aka ce ga inda za ka gini nan allah ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baka nan aka yi amma muna baka labarin ga abin da ya faru mu muka iyakance wa annabi ibrahim muka shata masa wajen muka ce ga inda ɗakin allah yake kuma ka zo ka jina kai da ɗanka wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna allah subhanahu wata'ala yace allah tushrik bi shay'a allah subhanahu wata'ala ya ga wa annabi ibrahim cewa kada ka hada ni da komai kada ka tare ta ni da komai a cikin ginin da kuma abin da zai faru da abin da za a aikata a wajen ɗakin wa tahir baitiya ka kuma tsarkake wannan ɗaki nawa da za ka gina litta'ifina ga masu ɗawafi wal qa'imina da masu tsayawa a wajen dan ibada war ruka'i sujud da masu ruku'i da masu sujada masu sallah kenan Allah subhanahu wata'ala ya kore shirka wa barin ɗakin Ka'aba tun farkon assasa gininsa sa sannan ɗakin ka'aba an gina shi a Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta aikin hajji da umara duka domin tabbatar da ikhlasi yin abu don Allah kore riya da yin abu don mutane shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajji da aikin umara lillah don Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ba a yin aikin hajji don wani ya yi kai ba kai ba don abokin kasuwancinka ya tafi kai ma sai ka je don su wani su gane cewa kai ma yanzu alhaji ne ba a yin aikin hajji don wannan ana yin aikin hajji ne don Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai don shi kadai yake da ladan da zai baka babu wanda abin babu wanda yake da wani abu da zai baka wanda zai amfane ka idan ka nuna masa abin da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به دك أتكين آيوي دسكي بياني قمد أيكين هج الله يتي فاجتنبوا الرجس من الأوثان كودك أزنتا تقماكا واجتنبوا قول الزور سنن كوجي زنتين كريا سي الله يتي حنفاء لله غير مشركين به kuna masu miƙa wuya da karkace kowanne addini sai addinin Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ghaira mushriki na bi ba tare da kuna haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da waninsa a cikin bauta ba saboda ka dukkanin aikin hajji ka cokan mafi girman darasin da yake koyar da mu shine darasin tauhidi kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da kore masa ababen tarayya yan uwana masu albarka daga cikin manufofi na aikin hajji akwai iqamatu zikirillah dan tsayar da ambatan Allah zikiri zikiri na ɗaya daga cikin manya-manyan ibadu da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wanda suke da alaƙa da ibadodi kala-kala shi sa za ku ga mafi yawancin ibadodin da muke aikatawa tun daga sallah da azumi da zakka da menene mafi yawancinsu za ku ga an gwama su an haɗa su da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin mafi girman ibadar da aka haɗa ta da ambatan Allah akwai ibadar aikin hajji shi sa ibadar aikin hajji tun lokacin da ka fara zuwa ƙarshe ga ambatan Allah ne kawai ambatan Allah ne tun lokacin da ka zo ka yi wanka ka sa ihrami za ka ambaci Allah labbaika Allahumma hajjan ko labbaika Allahumma umratan ko labbaika Allahumma hajjan umratan ambatan Allah ne daga nan sai me labbaika Allahumma labbaik zaka yi ta har sai ka je ina sai ka je gar Makka ka hangi dakin Ka'aba lokacin da zaka shiga dakin Ka'aba me zaka yi ambatan Allah zaka yi da ka je sai me sai dawafi lokacin da zaka fara dawafi me zaka yi ambatan Allah zaka yi zikiri zaka yi lokacin da kake cikin dawafin me zaka yi ambatan Allah zaka yi idan ka gama me zaka yi ambatan Allah zaka yi zaka je ka yi sallah ne a maqamu Ibrahim ita ma ambatan Allah ce daga nan ka gama sai me sai sa ayi tsakanin safa da marwa safa wal marwata min sha'airillah duk zaka ga ibadun aikin haji ambatan Allah ne so ake bakin ka ya narke ya zama danye da ambatan Allah madaukakin sarki idan ka baro gida baka ambatan Allah sai lokaci lokaci mai bi sai kayi sallah da kayi sallah mai bi kana da wani uzuri ka tashi ka tafi ambatan Allah ma ba a samun sai yadda ya kamata idan ka je aikin haji sai a sabar da bakinka ka a ɗanyantar da harshenka da ambatan Allah maɗaukin sarki kullum a cikin ambatan Allah kake shi sa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani ya mana bayanin yadda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya gwama ibadar aikin hajji da ambatansa ya ce fa'iza a fattun min arafatin idan kuka taho kuka tunkuɗo kuka kararo min arafatin daga arafa sai Allah ya ce mai fazkurullaha sai ku yi ta ambatan Allah ai ta zikiri indal mash'aril haram a mash'aril haram shine muzdalifa a je a zauna ai ta ambatan Allah subhanahu wataala wadhkuru sai Allah ya ƙara cewa wadhkuruhu ku fa ambata Allah ku yi fa zikiri kama hadakum kamar yadda ya shiryar da ku wa in kuntum min qablihi lamin adh da kun kasance kafin wannan lokacin kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuna cikin batattu babu shari'a tattare da ku ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس Allah maɗaukin sarki ce sannan ku taho ku kwararo ta inda mutane suke kwararowa nan ma sai Allah ya ce mai wastaghfirullah ku tuna magafar Allah maɗaukin sarki zikiri ku ƙara ambatan Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ghafurur rahim sai ƙara cewa fa idza qadaytum manasikakum idan kun kammala kun cika ibadunku na aikin haji sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mai fadhkurullah nan ma ku ci gaba da ambatan Allah ɗan uwa zikiri zikiri zikiri ka zikirikum aba'akum aw ashadda zikra kamar yadda iyayenku a da lokacin jahiliya idan sun kammala aikin hajjin su kamar yadda Imam Tabari alaihi rahmatullahi ya kaito suna zuwa ne su taru sai ai ta fankama da takama da kuri da iyaye da kuma dainuwa da ita ni dan wane jikan wane haka wancan ya faɗa kowa na faɗan nasabarta kowa na faɗan nasabarsa to sai Allah madaukakin sarki ce yanzu an canza zaman me na abin da za a yi shine me ku yi ta ambatan Allah ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ai ta ambatan Allah sune wani zaman da ake na mina ambatan Allah ambatan Allah yan uwana masu albarka haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul hajj yace li yashhadu manafi'a lahum dan su halacci abubuwan amfani a gare su su samu abubuwan da za su amfana da su a duniya su kuma amfana da su a lahira sai Allah subhanahu wataala yace abu na gaba wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat su kuma ambaci sunayen Allah madaukakin sarki su ta ambatan Allah suna zikiri a waɗannan kwanaki sanannu saboda haka zikiri yan uwana masu albarka shine lub shine ruhi shine babban manufa da ta sa aka shar'anta aikin haji shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ju'ila tawaf ku sani shi dawafi kadai an sanya shi ne was-sa'yu bayna safa wal marwa hakanan sa'ayi da ake tsakanin safa da marwa shi ma an sanya shi wa ramyul jimar da jifa da ake a wannan jamarat guda uku shi ma an sanya shi ne gaba ɗaya sai annabi ce li iqamati zikrillah dan tsaye da ambatan Allah subhanahu wataala saboda ka ambatan Allah na ɗaya daga cikin mafiya girman manufofin aikin hajji wannan hadisi Imam Abu Dauda da Imam Tirmidhi suka fitar da shi malamai suka ce wanda duk harshensa ya saba ya narke da ambatan Allah subhanahu wataala a waɗannan gurare na sa'ayi da ɗawafi da jifa da lokacin da mutum zai yanka hadayarsa da lokacin da mutum yake tsaya a arfa lokacin da mutum yake muzdalifa da dukkanin mashahid din nan gaba daya inda ake zama ko inda ake aiwatar da ibada aikin haji idan harshen ka ya zama danye wajen ambatan Allah subhanahu wataala to koda ka dawo gida sai kaga ka saba saboda ka sai ambatan Allah ya bi jikinka tunda ka je kai wata ibada wanda duka a cikin ambatan Allah kake sai ka ci gaba sai ka dore to abinda ake fata kenan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon ambatansa daga cikin manufofin aikin hajji uwana masu albarka shine tazkiyatul nafsi wa tanqiyatuha shine tsarkake rai da yi wa rai garan bawul da yi mata penalbitin da tace ta lokacin da kake zaune a gida abubuwa da yawa sun lalata zuciya zuciyar mutum takan yi tsatsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yadda kaga karfe idan ya dade ko ruwa ya taba shi kan yi tsatsa wallahi haka annabi ce zuciyar mutane haka takan yi tsatsa tsatsa to sai Allah subhanahu wata'ala ya kiraye ka kaje gare shi dan ka gabatar da wata ibada ta musamman dan zuciyarka ta samu tsarki dan a kankare wannan tsatsar dan a wanke wannan tsatsar dan a tafiyar da ita sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ka tafi zuwa gare shi duk wata ɗabi'a mara kyau a tafi da ita shi sai ku ga Allah subhanahu wa ta'ala ya hana dukkanin mai aikin hajji da alfasha zage-zage ɗura-ɗuran ashar da ka saba a nan to a hirɗinka danna ɗaya daga cikin abin da ke lalata maka aikin hajji sakin baki alfasha ya sashiyar magana ko ya sashen aiki musu da jayayya da fada tsakanin kai da dan uwanka a wajen aikin duk wannan abu ne da yake lalata aikin hajji shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ce faman farada fihin alhajj fala rafafa wala fusuqa wala jidala fil hajj banda kwarkwasa duk wani abin da ka sani wanda yake da alaka da saduwa ko tarayya tsakani da mace ba ruwanka da shi ba ruwanka da tattaunawa a kansa wannan ba lokacinsa ba ne ba fasikanci ba ɗura ashar ba zagi ba gulma ba munafunci ba tsugudi dukka ajiye su wannan ba lokacinsa ba ne ranka ake so a yi wa garan bawu sannan wala jidala ba musu da jayayya ballanta na faɗa abin takaici mutum ya je aikin hajji kaga ya tattare iraminsa suna faɗa da ɗan uwansa sai ka rasa to me je ba wanda zauna a Najeriya ya rige masa ba ka tashi ka tafi ɗakin Allah ka je kai faɗa kuma Allah ya ce maka wala jidala ya ce kada kai kuma ka ce sai kai to ladan na wayewa kuma zai baka wa kake so ya baka ko za ka kwaci lada a wajen Allah ne tunda ka je ka ce dole sai an baka kaga ko shakka babu akwai rashin sani to shi sa duk wanda Allah subhanahu wataala ya nufe shi da tafiya aikin hajji lallai duk wani zafin kansa duk wani zafin zuciyarka duk wani abin da kake ji da shi na fushi yi kokari ka tattara suka bar shi a airport din Najeriya ka shiga ɗakin Allah mai alfarma da wankakkiyar zuciya dan kai aikin hajjinka alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna dukkanin wanda ya aikin hajji kubutacce annabi ya ce babu wani sakamako da zai samu daga Allah in ba aljanna ba to in kana son aljanna sai kayi irin wannan aikin hajji shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shi ma daga cikin sharaɗin da ake bi a samu ladan aikin hajji cikakke shine sai ka kauce waɗannan abubuwan ba zuwa aikin hajji ne kaɗai ke sa a samu lada ba ƴan uwa masu albarka mu fahimta da kyau ina da kuɗi na tara na biya aikin hajji na je aikin hajji na dawo shikenan duk abin da aka faɗa na romo da falala na samu wallahi ba haka bane sai ka kiyaye ka'idoji da sharadi sai ka kiyaye abin da Allah da manzon suka shimfiɗa maka annabi sallallahu alaihi wasallam yace man hajja dukkanin wanda ya aikin hajji falam yarfuf bai yi kwarkwasa ba walam yafsuk bai fasikanci ba raja'a annabi yace zai dawo ka yaumi waladathu ummuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ya fito daga cikin mahaifiyarsa yaro wannan wani irin laifi ke gare shi wannan irin zunubi gare shi babu komai na sha mai tawa sai abinda bahaushe ki tawa sai alakin uwa wa ga maka akwai wani alakin uwa ba wani alakin uwa yaro ba shi da laifin komai to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum zai fito amma da sharadi sai ka kiyaye waɗannan abubuwan da Allah da manzon suka gindaya maka lallai mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa sun shar'anta waɗannan abubuwa ne kiyaye su don girmama wannan farilla ta aikin hajji musulmi kuma ya saba da nisantar dukkanin munanan ɗabi'u da munanan halaye ababen zargi irin wannan a aikin hajji idan mutum ya saba da so aikin hajji to irinsu dama haramun ne a aikin hajji ko ba aikin hajji ba idan mutum ya dawo gida insha Allahu ta'ala sai kaga ya saba to shi sa sai aka hana su waɗannan kwanakin da zaka je kai aikin hajji tsawon kwana goma sha biyar tsawon kwana kaza da zaka je kai ka kiyaye waɗannan abubuwan ka kiyaye harshenka ka kiyaye idanka ka kiyaye bakinka ka kiyaye kafaka da hannunka idan ka dawo Najeriya nan ma sai ka dora sai ka ci gaba da kiyaye su sai Allah subhanahu wataala ya taimake ka akai ibadar aikin hajji ‘yan uwana masu albarka tana sa musulmi sashinsu ya san sashi ‘yan ƙasa kaza su haɗu da ‘yan ƙasa kaza ‘yan gari kaza su haɗu da ‘yan gari kaza a yi rigegeniya wajen kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a yi tsere wajen al'amura na alkhairi haka ake so fi zalika falyatana fasil mutanafisun a nan ake gane inda ake tsere musabaka a nan ake yin ta in fi ka bin Allah in fi ka zuwa masallaci da wuri in fi ka kiyamar laili in fi haka ake yin musabaka a nan ake yin musabaka ba ka sai sabon lifan ni ma sai na siya ba ka yi sabon shadda ni ma sai na yi ka yi sabon gida ni ma sai na yi ha'a wannan rigima ce akan duniya ka zo ka yi musabaka akan bin Allah subhanahu wa ta'ala da uwana masu albarka manufofin aikin hajji a gurguje shine bayyanar da ruhi na daidaito tsakanin musulmi dukkanin wani bambance-bambance aikin hajji yakan gusar da shi dukkanin wasu saɓani da ake da shi tsakanin mutum da mutum aikin hajji yakan narkar da shi akan samu daidaito tsakanin jinsi na mutane gaba ɗaya da kuma ƙabila-ƙabila wanda ya fona a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya fona tsoron Allah ya yi wa nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi wani shi ne mutum ɗaya wanda ya fi ka tsoron Allah ba wanda ya fi ka jaffata ba ba wanda ya fi ka gashi mai laushi ba ba wanda ya fi ka dogon hanci ba ba wanda ya fi ka kiba ba ba wanda ya fi ka tarin kuɗi a cikin asusu ba ba wanda ya fi ka yawan kadarori ba wannan duk mata ne duniyawi me ake kallo takwa shine abin da ake kallo tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk waɗannan abubuwan sai a kawar da su ka je kai kallon ikon Allah a wannan guri mai albarka kaga bambancin da ke tsakanin mai kuɗi da talaka ya gushe bambancin tsakanin jagora da wanda ake jagoranci ya gushe bambanci tsakanin shugaba da wanda ake shugabanci ya gushe kowa ya tsaya ne akan ƙasa guda ɗaya a gurbi guda ɗaya da kaya iri ɗaya wannan gwado da ake ɗaurawa a ƙugu da kuma wanda ake ɗaurawa a kafaɗa kowa irinsa ne a jikinsa babu wanda zai sa na gwal ko na zinare ko tufafin alhariri ya rataya don ya fi sauran babu wannan kowa iri ɗaya ne a jikinsa kamanni iri ɗaya kuma duk an fuskanci Allah ɗaya ne ana neman yardarsa wannan aikin hajji ne ke tara wannan sai ka ga mutumin da kayi kaɗan ka gan shi sai dai a tv ballanta naka je kusa da shi sai Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik ibada kenan aikin hajji kenan to wannan so ake yi ya dawo da ruhin kowa ya fahimci cewa ranar tashin kiyama haka za mu tashi wannan kayan da suke jikinmu farare ai kwafi ne na ranar tashin alkiyama haka kowa zai tashi idan ka mutu da wani irin kaya ake binne ka ba farin tufafi ba ne to haka za ka tashi yadda kake ga kaga mai kuɗin can haka za ku tashi ranar tashin alkiyama baka san wanda yake gefen ka ba shi ma bai san wanda yake gefensa ba ya manta da kuɗin da ya tara a duniya kai ma ka manta da talocin da ka sha fama da shi kaɗan ɗana a duniya babu shi yanzu yanzu menene ake rigege ne a kansa wanda ya fogo wani bin Allah da tsoron Allah anan kuma anan kuma anan kuma magana take to hoto ne Allah subhanahu wata'ala ya bamu a duniya dan mu ɗauki zuciyar mu mai da ita can gaba shine lahira ga abin da zai faru yadda zai kasance anan haka yake kasancewa a can babu wani da za a ware masa lokaci a ce shi kadai ya zo aikin hajji babu kowa a ce kowa ya tafi ya bashi babu shi wallahi kowa yi haka za a tashi ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace daga cikin manufofin aikin hajji ibadallah shine yin guziri nuna mana yadda ake yin guziri dan lahira kyakkyawan guziri dan lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya san tafiya aikin hajji tafiya ce da mutane za su zo daga garuruwa mabambanta wasu daga nesa wasu daga kaza sai Allah subhanahu wata'ala ce to kada mutum ya tawo hannunsa haka kawai ya zo yana roƙo ko bara a'a ka yi guziri abin da zai ishe ka ka ci ka sha har ka dawo ga iyalinka amma sai Allah subhanahu wata'ala ce akwai wani guzirin da ya fi wancan shine guzirin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki وتزودوا فإن خير الزاد التقوى Allah ce ku fayi guziri kada mutum ya tawo daga garinsu hannunsa babu komai ya koma ya takaffafun nas yana miƙa mutane hannun wannan lallai ka rike abin da zai ishe ka shi sa daga cikin sharaɗin da aikin hajji ke wajabta akan mutum dole sai ka samu kamar yadda suke faɗa a da azzaduwar rahila shine ka samu guziri da abar hawa yanzu kawai ka ce ka samu kuɗin da zai kai ka da kuma kuɗin da zaka barwa iyalinka da wanda zaka ci to shi kenan aikin hajjawa jaba akan ka sai ka tafi to kada ka je kana roƙo sai Allah ya ce to mu sani lallai mafi alkhairin guziri shine guzirin tsoron Allah subhanahu wataala shine guzirin da zai maka rana a duniya shine kuma guzirin da zai maka rana idan ka koma ga Allah subhanahu wataala abu na ƙarshe uwana masu albarka daga cikin manya-manyan manufofin aikin hajji shine girmama alamomin addinin Allah subhanahu wa ta'ala, ta'azimu sha'airillah, girmama alamomin addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Aka ce sha'airullah su ne alamomin addinin Allah subhanahu wa ta'ala da umarninsa da kuma hana-hanansa. Sallah alama addini ce, azumi alama addini ne, zakka alamar addini ce, aikin hajji alama addini ce. To, girmama waɗannan abubuwa. da duk suke da alaƙa da addini na nuna cikakken jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah ga zuciyar bawa zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda duk yake girmama alamomin addinin Allah wannan na nuna lallai zuciyar bawa ciki take da tsoron Allah subhanahu wataala da kiyaye dokokinsa saboda ka duk mutumin da ya saba da kiyaye waɗancan alamomi na addinin Allah mutum ya kiyaye dawafi ya kiyaye sa'ayi ya kiyaye alwuqufu bi arafa ya kiyaye kaza to sauran abubuwan da ba su ba idan ya dawo gida sai ya ga ai waɗannan su ma suna daga cikin alamomin addinin Allah su ma sai ya kiyaye su su ma sai ya girmama su su ma sai ya mutunta su wannan sai ya ƙara masa tsoron Allah ya ƙara masa kusanci ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwana masu albarka lallai dukkanin wanda Allah subhanahu wataala ya nufe shi da zuwa aikin hajji kada ya manta ya biya kuɗinsa ne don ya sauke farilla dan abubuwan da galibi mutanen mu suke shagala da shi mutum ya je aikin hajji amma sai bige da ɗaukar hotuna wallahi akwai haɗari akwai haɗari matuƙa ga imanin bawa da ikhlasinsa dukkanin wani aiki da ake na aikin hajji wani idan ya hau sai ya sawa kansa kyamara ga mu muna dawafi sai ya haska ga mu mun zo sa'ayi sai ya haska ga mu mun shiga rauda sai ya haska qul atu'allimuna allaha bidinikum shin kuna sanar da Allah addinin ku ne Allah bai sani ba wallahi akwai barazanar ka je ka dawo haka sifran akwai barazanar ka je ka dawo haka sifran yadda kaga daidai yake da mata da sallar juma'a yanzu ka ɗauki mara ka haska ka ce ga mana mana sallar juma'a daidai yake da kana ɗawafi ka haska ka ce ga mana mana ɗawafi ba bambanci in ka san wannan abin da kai a masallaci bai dace ba to wancan ma bai dace ba duk ɗaya ne babu bambanci ka yi aiki don Allah ka bar wa Allah maɗaukakin sarki kayansa shi salladan da zai baka me amfanin irin waɗannan abubuwan da mutanen mu suke abin takeici ma ka ga wasu a daidai ɗakin ka aba an ji an haska su suna ƙoƙarin rawa ko wani abin da ya kama da haka wallahi kai da aka ce ka zubar da munanan ɗabi'unka ka tafi ka je ka wanko zuciyarka sai da ka je can kuma sannan ka fito da munanan ɗabi'unka ke nunawa baka san cewa duk wanda ya shiga ɗakin Allah mai alfarma ba wannan gurin ba ma ka aikata sabo ba ka raya sabo kawai a zuciyarka sai Allah ya baka alaki a kansa ba ka aikata ba dan uwana mai albarka rayawa kawai wa man yuridi fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin ali Allah ce kawai kai ni fata bari nai rawa na dora a TikTok bari nai kaza bari nai kaza kawai zuciyarka ta darta maka wallahi sai Allah ya damke ka akan wannan nufin naka ballanta naka aikata ka sani ba masallacin unguwarka bane can masallacin ɗakin Allah ne ka sani ba masallacin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah ya karbi ibadun mu Allah ya ba mu ikon yin aiki dan shi Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salati yarhamukum Allah